فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى sake saduwa cikin darasi da muke gabatar da shi a irin wannan rana mai albarka ta alhamis bayan sallan asuba wanda yana daidai da ashirin daidai ga watan bulƙada watan dabda watan ƙarewan watannin addinin musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar watan mayu miladiyan annabi isa dan maryam 2026 wanda muke gabatar da wannan littafi na kitabul akhbari na abdurrahman al-akhbari rahmatullahi alai wanda yanzu za mu tashi ne daidai gun da mala yake cewa wa yukrahu wa yukrahu al-tifatu fi salah asali muna cikin maganganu akan shurutus sala sannan sai muka shigo farillan sallah sunnonin sallah mustahabbanta to abin da ya rage mana dama a babu shine makaruhatus sala makaruhatus sala abubuwan da suke ba a son kai su a sallah suka ce al-asru shi al-makruh tarkuhu aula barin yin makaruh shi yafi sannan ma suna cewa yusabu ala tarikihi wala yu'aqabu ala fa'ilihi ana ba da lada ga wanda ya bari makaruhi in abu makaruhi ne sai ka bari sa to za a baka lada amma in ka aikata shi ba za a baka zunubi ba to amma makaruhi islahin malaman usulul fiqh da malaman fiqh yana ya sha bamban da islahin makaruhi irin na qur'ani yanzu qur'ani da Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul isra ya dinga kawo wala wala wala wala kaza shafi na na biyu lokaci na uku shafi na uku so in ka duba gaba ɗaya da Allah ya ga magana sai ce kullu zalika kana sayyi'atan ko kuma sayyi'uhu inda rabbika makruha Allah sai amfani da al-makruh to kaga anan makruh ba za ka ce makruhi na in ka aikata baka da zinubi in ka bar shi da ka samu lada ba makruhi anan kaga haramun ne saboda isla'in qur'ani wani lokacin makruhi yana iya zama haram to amma wajen malaman fiqh su makruhi a shi in ka aikata abin ba za a baka zinubi ba amma inda ba za ka aikata ba za a baka lada kuma barin shi shi yafi barin karka aikata shi yafi to haka a sallah akwai abubuwan da in ka yi su an kyanace su ba a so ka yi kuma suna rage maka ladan sallah suna kuma rage maka samun nutsuwa a sallah yawa shi yasa annabi hadisi cewa zaka ga da yawan masallata wani zai yi sallah ba abin da zai samu na lada a sallarsa sai dai misalin kwatankwacin kamar ɗaya bisa goma ladan sallah ɗaya one over ten wani one over nine wani one over eight wani one haka annabi ce wani kan ma zai idar gaba ɗaya ba shi da komai kawai dai abin da zai samu shine ya sauke farali suka ce gwargwadon nutsuwanka ne a sallah gwargwadon rashin irin waɗannan makaruwa ɗin a sallah to shine malam mai alari sai kafa babu guda ka ji menene makaruwa ɗin a sallah saboda ka kiyaye su sai ya ce wa yukrahu iltifatu fi salah an kar'anta yin waiwaye a cikin sallah al iltifat shine waiwaye yawa ka gani kar ka yi waiwaye a cikin sallah to akwai wani malami da na ga ya rubutu akan al khashi'una fi salah kadai sai kasa waiwaye a cikin sallah gida uku ya ce waiwaye a cikin sallah ya kaskashi uku na farko akwai waiwaye da za ka yi da ƙarfin ayi da ɗan gefen idan ka misali haka kaɗan sai ce wannan la ba a sabihi babu laifi amma watar kuma aula barin sa shefi misali kaɗan ya haka sai kuma ya ce na biyu shine al-iltifahu al-iltifatu bil waji shine kaɗan waiwaya da fuskar ka haka wannan ya ce makaruhan ya ce wannan makaruhi ba a so sai ce al'intifatu, intifati waiwaye da za ka yi kuma shi ka juya gaba ɗaya da ƙirjinka wataƙila ma har ka bar al'ibla to ya ce wannan kan ƙaf'an a wajen malamai gaba ɗaya babu saɓani yana karya sallah ya lalata sallah to haka ya kasa iltifati a cikin sallah so da haka a kiyaye sosai ɗan uwa iltifatin nan kar a wasa da shi yana rage sallah nana aisha da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an iltifatu fi sallah tace masa menene iltifatu fi sallah sai annabi ya ce mata هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد annabi ya ce mata wannan sata ne shedan ne yake zuwa ya saci wani nutsuwa a cikin sallar bawa ce wafta ne shedan ya sai zai wafci wani abu a cikin sallar bawa so da haka a kiyaye waiwaye din na cikin sallah da yawa za a ga wasu wani na sallah yana haka wani to ba ba daidai bane kaga idan kai haka hari bala kibla sallar ta bashi kai baka sani ba saboda haka makaru'i ne makaru'i da yana iya saka ka rasa sallar gaba daya sai malam ya ce daga cikin makaru'atu sala wa taghlidul ainai da rintsa idanu kaga mace yana sallah yana ta haka yana ta haka yana ta rintsa idanunsa shine taghlidul ainai shi ma makaru'i ne a cikin sallah yace wato ku gane ita sallah an ka zo ka tsaya shi yasa wasu mazahib su gani suke in ka tsaya sallah kamar irin sanda sakandari wanda baya ko motsi haka za ka yi shi yasa wasu mazahib hatta man motsa hannu su a tunaninsu babu shi babu shi kawai sai dai ka tsaye da ita haka saboda haka hakan su suna ganin abu ne wanda yake wato yana saka kamar motsi a cikin sallar ka haka da ka tsaya kamar sanda sakandari ba motsi ba komai ba shaki haka suke to saboda haka dai irin wayannan abubuwan a kiyaye su sai malam ya ce mai halari wal basmalatu wal ta'awudu fil fariba da yin bismillah da yin ta'awuzi a cikin sallar farilla a wajen mai halari ko a mazhabar malikiya makaruni ne amma sai ya ce wa yajuzani fil nafli ya halatta a karanta basmala da isti'aza a sallar nafila an za'i amma wannan bibiya da nayi ga hadisai da yawa ko hadisin da suka yi wato suka kafa hujja da shi a malikiyan ma suka ce hadisi ne da ke makuru hadisi ne makuru hadisi makuru a cikin malamai kuma yawancin hadisi ne da ka samu yana da da rauni ba a fanci yawa sun ce Anas dan Malik ya ce yayi sallah a bayan manzon Allah yayi sallah a bayan sayyidina Abubakar a bayan sayyidina Umar a bayan sayyidina Uthman ya ce amma bai ji ɗaya daga cikin su yana cewa bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi a sallah ba to amma akwai hadisi kuma da yazo shi ma ingantacce ma hatta Bukhari ma ya kawo shi da alikan yace abu huraira ya zo ya tsaya yi sallah mutane ya karanta basmala a cikin sallah ya karanta fatiha ya yi ruku ya yi kuma da ya idar ya ce wallahi na nuna muku irin sallar manzan Allah haka su manzan Allah ya wuce to shi yasa su a mazhabar shafi'iyya ma dama karanta bismillah ma a cikin sallar a fatiha wajibi ne ma in ka barta ma ka bar aya a cikin suratul baqara aya a cikin suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jariyan wannan shi a mazhabar imamu shafi'i imamu shafi'i dalibin imamu maliki so da hatta a mazhabar imamu maliki wasu daga ciki suna ganin halaccin karanta basmala din ma a cikin sallar farilla in ka duba abazaban masu rabu suna da bambancin sabanin ra'ayi so da haka basmala da isti'aza abu ne da kyau ka kai shi yawa bayan ka yi takbiratul ihram ka yi du'a istifta a sallar ka ka yi isti'aza ka yi basmala ka ci gaba da karatun sura wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin da suka firin jarwa malaman shine da isti'aza da basmala da ya zamanto kai su ne sirriyan a cikin wato a sirrance in a sallar da ake bayyana karatu ne kenan sai kai ta a sirrance sai ka ci gaba amma irin mazhabar shafi'iyya da waɗansu daga cikin attaqurra malaman qur'ani suna yu'adduna al basmala aya min suratul fatiha suna kirga bismillahir rahmanir rahim aya ne daga cikin suratul fatiha kuma ni kan kai na da nazara ne nazari sai na ci akwai magana fa suratul fatiha ittifaqan an yadda tana da ayoyi bakwai ayoyin ta bakwai ne amma karanci karatu daga alhamdulillah rabbil alamin ka dora banza ga aya shi ka karanta ba bakwai bane ka kullu ka tambaye na ina ɗayar ayar a irin mazahib namu da muke tafiya a karatu Qur'ani ko kuma a sallah a wajen malaman fiqh to amma waɗansu irin kamar imamun nafi'u kamar suna fi'ul madini su su su wannan Abu Ja'far ƴan Madinan nan su suna ganin ghairil maghdubi alaihim aya ce wala balin aya ce to kaga su sun kubuta ya zama suna da aya bakwai din su amma irin misali ayan kufa malaman kufa na qur'ani da da da, da yan fiqhu su wanda sai ganin basmala ba aya ba to ina su kuma in ka dauka daga alhamdulillah rabbil alamin to wala balin kaga baka cikin suratul baqara adan suratul fatiha aya bakwai ba wallahi musta'an abu ne da wanda yake sabani ne na malamai wannan kalmar shiga fagen su kawai sama sama ne wannan amma dai basmala da isti'aza a cikin sallah ya alatta kuma sunna ce mata manzon Allah sassallama babu wani abun da ya hana su kan kansu kaga a malikin sai suka ce wai buzani kun nafil ya halatta a karanta su a nafila to sai sa da wasu ita to ne bambanta nafila da farilla me bambanta su ne bambancin su duk sallah sallah ce Allahu musta'an daga cikin makaruhatu sala wal wuqufu ala rijlin wahidatin illa an yaquda qiyamuhu da tsayawa akan kafa guda daya sai dai in tsayuwan mutum a sallar yayi tsaho wai ma'ana ka zo sallah ne sai ka yi haka sai ka yi haka ka tsaya a kan kafarka guda ɗaya shi da abin da suke wa qiyamu ala rijlin wahidatin kai ka daga farko ba wani abu kai ka daga ta haka ka tsaya kan gurare makaruhi ne a sallah an gane ko ba a so kai haka domin akwai kamar nau'i na wasa amma in tsayuwanka ya yi tsawo misali kana kiyamun laili ne dan ka dan huta ka gaji ka dan daga kai babu laifi sai ya ce waqtiranu rijlaihi da kuma hada kafofinsa da zai shine sallah shi ma makaruhi ne kai haka haka ka tsaya sallah kai haka irin sallan yara haka shi ma wannan makaruhi a sallah haka ka hada su gaba shi iqtiran ko kuma kai hakan ka daga da muka ce duk wannan amrun makaruhi fi salah ba ba ba ba a san sa a cikin sallah kuma duk yana rage ladan ne sallah sai ya ce wa ja'lu dirhamin aw ghairihi fi famihi haka nan sanya wani ƙwayan abu kaman a ce kwandala daya ko wani abu a cikin bakinka ka sa ka ajiye shi ko wani abu da aka yana bakinka yana ajiye kai baka bacin sa kake ba ba motsa shi kai ka ajiye shi a bakinka shi ma makaro ne domin zai kawo maka wato rashin nutsuwa a cikin sallar taka wa kadhalika kullu ma yushawwishu fi jaybihi aw kullihi aw ala dhahrihi mare ta haka dukkan abin da zai sa shi wasu a tashwishi wato zai sa shi ya samu imautaka imaucewa shine a tashwishi yawa ya samu confusion ya samu imaucewa to shi ma nan makaruni ne a sallah misali fi jaybi a cikin aljihunka a cikin aljihunka ka saka wani abin da ya maka nauyi yana jan ka ko kuma kana jin sa yana dan dame ka zai ka maka tashwishi confusion to shi ma makaruni ne ka sa a cikin sallah au kunni ko kuma a hannun rigarka misali ka nade sai ka saka abin a hannun rigarka kuma yana damun ka au au alawari ko kuma a bayan mutum ka saka wannan duk abin da zai jawo ya sa maka tashwish ya sa maka wato wani confusion wani imoci a cikin sallah duk makaruni ana so ka tsaya sallah ne kai ka jika fayau garau shine abin da ya kamata sai malam ya ce wa tafakkuru fi umuri duniya da yin tintintini ka ta tunani a cikin al'amuran duniya kana sallah ka tuna kasuwa je da kaje ka tuna office ka tuna promotion ɗinka yaushe ne ka tuna gida wata kila baka ce duk kai ta tunanin duniya makaruni ne a cikin sallah shi ba waɗanda duk shi ke tafiyar da ladan mai sallah kamar yadda muka faɗa hadisin manzo Allah wa kullu ma yashghaluhu 'an al-khushu'i fi salah da dukkan abin da zai shagaltar da mutum daga barin yin khushu'i tsoron Allah cikin sallah duk abin da zai ana ka samu khushu'i ka ji ka ka samu tsoron Allah to barin sa wajibi ne kuma yin sa makarubi ne a cikin sallah makarin da an ka sake da iya zawa ka gama sallar baka da ladan komai hadisi na manzo Allah ya ganta a muslim so da haka lalle wannan ya kamata mun sosai a mu sake duba yanayin yadda muke sallolinmu da yadda muke rukun su yasa kaga al-khushu fi sala ba karama aiki bane imamu qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa da ya fassara bada afla al-mu'min alladhina fi salatihim khashi'un da yazo ayan nan yayi magana mai tsawo yace al-khushu fi sala malamai sun sabari hal huwa fardun min fara'id as-sala aw mustahabbun mustahabbu min min al-musalli yace farilla ne kan khushu a cikin sallah ko ko dai mustahabbi ne ana son mai sallah ya rike shi sai ce kaulai ne magana da guda biyu wajen malamai sai amma da kansa sai ce wal aula al awwal amma abin da yafi shine na farko ma'ana farillan shine abin da yafi kama da a ce khushu'i a cikin sallah farilla ne ya ce fara'idus sala khushu'i khushu'i shine abin da a cikin zuciyarka ka ji tsoron Allah ya taso maka da nutsuwar ka ya saka koma ga Allah shi kare shine al khushu haka imamu qurtubi ya faɗa so da ka Allah bai ce qad afla al mu'min alladhina hum fi salatin khashi'un wanda sun sallar su akwai khushu'i khushu' tsoron Allah ka samu nutsuwa ka mai da kai ka ji ba abin da kake tunawa sai Allah tabaraka ta'ala wannan wajibi ne in ji imamu qurtubi kuma tafsirin sa ka samu aka yi fara so da haka lalle yana da kyau sosai don khushu'in nan mu dauki izra lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya halicci aljanna ya hada mata kayan da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciyar dan adam ba ta taba tunano irin sa ba ma gaba ɗaya irin kayan da ke cikin aljanna sai Allah ya ce ma aljanna takallimi ki magana takallimi yi magana aljanna aljanna ta ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sai da kama mai ta wannan sau uku abinda ka faɗa kenan kare kaga mu'minin da suka rabauta take musu marhaban take musu lalai da zuwa sune alladhina hum fi salatihim khashi'un a cikin sallar su akwai tsoron Allah akwai kusuri kan nutsuwa sai haka dai ala ayi alin yan uwa lalle kusurin nan wani malami yana cewa farkon abin da za a fara ɗagawa a cikin sallar bawa shine kusuri a cikin sallar bayi gaba ɗaya kusuri za a zuwa daga farko za a zo a nemi kusuri gaba ɗaya a rasa kuma da gaske ne za a yi sallar amma babu kusuri da gaske ne shi ne abin da za faɗa gawa sallar kamar yadda ka sani sallah ita ka fara wajibtawa na malami yana cewa ala fi salatil khairi wal fadli ajma'u li'anna biha al arabu lillahi takhba'u وأول فرض من شريعة منا وآخر ما يبقى إن الدين يرفع yace ku saurara ku ji a cikin sallah da duk wata falala da wani alkhairi yake tattaruwa a same shi duk a cikin sallah ake samu babu falala da alkhairi da kake nema a cikin a cikin duniya da lahira wallahi yana cikin sallah wallahi yana cikin sallah sai malamin yace li annabi al-arabu lillahi takhbau domin al-arab gaban ka shine jamu ir gaban ka gaba daya a cikin sallah ne suke komawa su kankan da kaiwa Allah gaba daya gaban ka sai ce wa awwalu fardun min shari'ati dinina sallah na ita ce farkon abin da aka wajabta a cikin shari'a addinin mu ba a faranta komai kan sallah ba. duk abin da ka sani na farilla wajibi ne akai na kaza ba abin da aka fara wajabta shi sallah wa akhiru ma yabqa idh ad-din yurfa'u kuma shi ne abin da zai zo ya rage sallar ita kadai za ta rage lokacin da aka daga addini gaba daya babu amana a tsakanin mutane babu gaskiya a kasuwanci babu kaza babu kaza kai duk abin da ka sani babu shi amma abin da zai rage hadin shi ne sallar kawai haka haka malam ya faɗa kuma gaskiya ne saboda haka nan yana da kiyan uwa mu lura sannan ta wuce wasa kai khushi a cikin ta ka samu lada cikakken lada an gane ko to a gurguje wannan babu shi ya kare dama babu ne da kawo shi akan makaro dan ya cika wannan maganar ne kawai sai malam ya kulle wani fasali ce faslun wani fasali daban للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا ينال إلا الخاشعون ما لا يتشي ونفسني يتشي للصلاة نور عظيم sallah tana da haske mai girma ka ji ko haske nur sallah tana da haske mai girma tushriqu bihi qulub ay tushriqu qulubul musallin bihi zukatan masu yin sallah da ita suke yin haske in kana sallah to zuciyarka da sallah take yin haske haka ne tushriqu qulubul musallin bihi zukatan masu sallan da ita suke yin haske in kaga zuciyarka akwai annashuwa akwai nuri akwai haske to da sallah ne shi yasa kake ganin dukkan masu ta'addanci wallahi tallahi sallar ce babu ko suna yi to sallar ba ta raguwa ne ba sallah ce wacce Allah ya ce wa aqimis sala inna salata tana anil fahsha'i wal munkar ba ba sallar ba ce shi yasa wani malami yana cewa ko ibn kathir ka bada sai yace sallar da ake magana tana hana alfasha tana hana muggan ayyukan shine sallar da akwai khushu'i akwai tsoron Allah akwai sanin me ake fara cikin ita take hanawa amma da yawa sai a cikin masallaci ai sallah a lokacin guda sai a nemi takalmi mai tsada a rasa bayan an idan ina sun masallacin ne a cikin masallacin ne wani ya sace na wani da yawa za a yi abuna wani sai zo drop din masallaci zai sace wani generator masallaci wani kaza na wasu ina ina asalin sallar ce babu asalin sanin ta me ake yi kawai buga ta ake to saboda haka idan kana so zuciyarka ta samu haske saboda sallah to ka nemi ilimin sallah ka nemi alkushu'i na sallah sai malam ya ce amma ku sani wala yanalu illa al-khashi'un ba da samun wannan hasken zuciyar saboda sallah sai masu tsoron Allah al-khashi'un kaga ni al-khushi illa al-khashi'un su kadai suke samun wannan hasken idan ku kusa sallah to kana samun wannan hasken Allah zai sa ma tausayi Allah zai sa maka imani Allah zai sa ma haƙuri duk saboda sallah an gare ko yace fa idza ta ila as-sala idan ka taho za ka yi sallah kai dan uwa ka farrigh qalbaka min ad-dunya wa ma fiha to ka tsarkake zuciyarka wanke zuciyarka gaba ɗaya ka raba zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin duniya an ka zo yin sallah ka san yanzu komawa za ka yi ga mahalicci ne komai ne kowa ka leba hankalinka da duniya gaba ɗaya ɗan uwa fatarrih qalbaka min ad-dunya ma fiha washtaghin bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli bi wajhi kawai ka shagalta da neman yarda da neman ganawa da ubangijinka da kake sallan don neman yardansa kawai ka ka rabu da duniya ka koma ka nemi yardan Allah da kake sallah saboda shi kamar duniya da abin da ke duniya wa taqib anna salata khushu'un wa tawadu'un lillahi subhanahu bil qiyam wa ruku'i wa sujud sai ma nace wa taqib kuma ka kudura cewa kai ne sallah ka ji aran ka kudura anna salata lillahi ita sallan nan da kake khushu'un wato samun khushu'i ma'ana samun tsoron Allah ne wa tawadu'un kuma kankan da kai ne nuna kai ba kowa bane lillahi ga Allah shine ma'anar salar da kake yi subhanahu tsarkakakken sarki bil qiyami ta hanyar tsayawa da kake yi war ruku'i da ruku'u da kake yi was sujudu da sujuda da kake yi ka sani da cewa kana yin sa ne saboda Allah kuma da kankan da kaiwa Allah an gane ko shine at-tawabu man tawada'a lillah rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai saboda Allah yake neman da Allah to Allah sai ya daga shi so haka so da yawa salolin mu da ga mun rasa khushu'i mun rasa tawabu wa ijlalu da kuma girmamawa wata azimu da girmama har yanzu da ganin kwarjinin Allah da ganin girman Allah shi abin da kake yi ga Allah bi takbir ta hanyar kabbara da kake yi wa tasbihi da hanyar tasbihat da kake a cikin sallarka wa zikir da kuma zikirorin da kake yi kana ganin kwarjinin Allah haibar Allah girman Allah shi yasa kake yin wannan abu ka gane sallah ba wai al'ada bace ba al'ada bace sallah ibada ce wacce take tana gyara zuciyarka tana gyara al'ummar musulmai gaba daya sai mala ya ce fa hafiz ala salatika kai ne sallah mutum musulmi ka kiyaye sallarka kai ne bazi ka kiyaye ka kyautata sallarka fa innaha a'zamul ibadat wallahi sallar ita ce mafi girman ibadoji duk ibadar da zaki a duniya sallah kana sama da ita kai bal ma suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya duk sauran zikirori a cikin sallah duk wani zikirin da ka sani ana yin sa to a cikin sallah ana yi babu cikin da ba a cikin sallah suka ce zikiri mafi girma shine karatun alqur'ani to sallah kullum karatun alqur'ani kake shi haka sallah ita ce a'zamul ibadat mafi girman ibada ka duba girman sallah ibada ta sallah annabi sai da ya tafi ta kanas zuwa saman bakwai ya wuce ya tafi yadda Allah yake suka yi magana da Allah Allah ya bashi sallah tukunne ya so ya da annabi Musa a kama a sama ta shida annabi Musa ya ce maka ne ubangiji ya ce mishi ne ubangiji kai baka ya ce sallah guda na ce hamsin ya ce ka koma ka roƙi ubangiji ka arge wa umma ka ba su iya ba na jarraba banu Isra'ila na goda su kafin kai ba su iya ba al'ummar ka na san ba za ta banu Isra'ila jarraba ka koma haka yake kuma har aka rage sallah guda biyar ka gane mahimmancin sallah zuwa aka makara sai aka taho da ita a kulle a kunshe a daraja amma duk sauran shari'o'i saukar masa aka yi a ƙasa sai haka ka gane girman sallah da kuwa wallahi ka daina wasa da sallah sallah ta wuce wasa a agwamul ibadat sallan manzon Allah sallama ya ce al'adul ladhi baina bil as-salah abin da yake tsakanin mu da kafirai shine sallah faman taraka faqad kafara wanda ya sallah ta furta malamai ittifaqan babu sabani a tsakanin su farillar sallah ce kuma mu ce a cikin jigajen musulunci guda biyar sallah ce kada in ka bar ta ba ka yi ka kafurta in ka bar sallah kaɗai ko ba ka ikaranta ba ka kafurta amma da za ka yi zakka ba ka yi inkari ba ba wanda ya ci ma kafin Allah shi sai da zai da kai amma sallah ka bar yin ta kwata kwata ah wala kai musulmi ne ba ka sallah ne farce ba ai bance ba ba dole ba amma dai ba to ka kafurta kuma malamai suka ce za a kashe mutum kisa na haji sallah ne take da kisa kala biyu akwai kisan randa akwai kisan hajji kaga haka ka gane girman sallah wallahi mu dole wasa da sallah ka nemi ilimin sallah ya uwa rashin sanin ilimin sallah sai kake daukar ta for granted ta wuce haka wallahi sallah ta wuce haka so da haka lallai mu kiyaye wala tatruki shaytan yal'abu bi qalbika kai masallaci bawa kar ka yadda ka bar shaydan yayi wasa da zuciyarka shaydan yake zuwa ya dinga wasa da zuciyarka yana maka sallah ai ba komai yace wa yushghiluka an salatika yanzu ya shagaltar da kai daga barin sallar ka da kake faɗa ka nutsu hatta ya qumisa qalbika har sai shaydan din ya zo ya rufe zuciyarka da sai sai sa abin da yake so sai ya zama kana sallar daidai wani ce idan kana so ka gane shaydan ya tasiri akan ka idan ka manta wani abu kai kai ka tuna ka kasa ka gwada yin sallah ga zai zo ka gane yadda shaydan ya ci galaba akan zuciyarmu Allah ya raba mu da shaydan Allah ya ya la'ance shi wa ya arimuka min ladzati anwari sala idan ka sake ka bar shedan din nan ya rube ma zuciya kuma yazo ya haramta maka jin dandanan dadin sallah shedan sai zuwa ana maka jin dadin dandanan da ake ji a sallah sai wallahi tallahi sallah inda ka san dadin ta da dandanan ta da irin wato annashuwan da take kawa da da zaka kashe lokacin kullu kana sallah amma bil asaf kaga mutum musulmi da kirke sallah bil asaf mata a cikin gidaje da suke wasa da sallah bil asaf ka ga sallar mata inda ka san ba Allah ya ce su irin ta maza ba sallar mata an kana zaune aminci biyu sai da gaza wallahi yana da wallahi wajibi ne akan mu koya ma matan nan sallah billahi allazi yawan mata ba wallahi ba sa sallah da yawan su wanda suke ma shiri ta kansu kuma Allah ce wa amur ahlaka bis salati ustabir alaiha Allah ya yi umarni kai na gida ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka dage kai bi hakuri ka jure mata ba sa son gaskiya duk abin da ka faɗa musu daidai gashi gashi kai da makin su ka dage kai na gida shi ne tsiyanka wajen Allah amma sallar nan ta wuce wasa yanwa duk falalan da muke nema da sauƙin da muke wallahi mu nemi shi a cikin sallah ta tattaro komai yace fa alayka bi dawamil khusui mala yace wajibin kare da khusui tsaron Allah wanda yake dawwamanne a cikin sallar nan fiha a cikin sallar fa innaha tana anil fahsha'i wal munkar sallar nan tana ana alfasha alfasha shine duk abin da in kai shi shari'a za ta kyamace ka mutane ma za su kyamace ka shi ne alfasha su zina su caca su shan giya su luwaɗi su kaza su kaza wallahi duk aika aika daga ana yi sallah ka bari wanda ya ce maka abu ba sallah ka sallar ta sa shiriri ta kawai ke babu ita babu kushi a cikinta wal munkar haka ababan da musulunci baya so bi sababil khushu saboda sababin khushu sai kaga sallah ta hana ka duk wannan ayyuka ce ta ga kawai aka saka cikin ayyuka in za a ce maka mutum musulmi yayi kaza sai ka tiki mamaki wani kuma sai ha ha ana to kai sallar ka ne take da tara hana ka wani har kana ganin abu ai shari abun kyama ne abun kunya ne sai ka wani kai kuma kamar sai yana gara normal ne yanzu ka duba trending abin da ya faru da wannan yarinya din da ta aka yi posting din abin nan ta viral abin nan wanda za ta yi aure a Kano recent wani sai ta maka haba ai normal ne kai in gani sai ikan jinga ta abin kyama abin kyama ka duba irin wannan rayuwar da ake ko mutum ce maka mishi musulmi sallar ba ta amfani bai san nake faɗa sallar ba ya ji wallahi tallahi sallah ba ta hana ka komai ba dole hana ba ita ce ba kullum kai sau biyar akalla kai malalaci baka nafila kullum aikin haji wani ma har ya gama rayuwarsa ba zai ji akewa ne har ya gama wani ma ba zai afi ba wanda haka lallai ake sallah sallah ta wuce wasa fasta'in billah ka nemi taimakon Allah dangane da samun kushi a cikin sallah neman taimakon Allah dafi innahu khairu musta'anin domin Allah shine mafi alkhairi wanda ake neman taimako a wurin sa Allah taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ka sa sallar mu ta hana mu dukkan ayyukan da suke na haram Allah ka sa sallar mu ta ƙara kyautata mu ƴan uwa mai sallah ran kiyama fa tsabar shi daban ne a al'umma annabi hadisi ingantacce annabi ya ce za su tashi al'umma saran kiyama fuskar su tana kyalli hannun su kyalli eh kan su kyalli kafafun su kyalli saboda sallah masallaci kana ganin sa sallah ah ai sabon annabi da Allah ya zo yabon su sai musu wani yabo yabo mai dadi sai ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud za ga alamun sabon annabi a cikin akan goshin su daga gurbin sallar su a kawai aka da ga fuskar mutum musulmi da annashuwa da nuni da haske da kaza saboda sallah kullum kana wanke dattin jikinka akalla sau biyar a rana za Allah ya ce yanzu akwai rafi ko kogi a kofar ɗayan ku kullum ya wanka a rana sau biyar kana ga akwai wani datti da zai rage a cikin saskacewa ya ce wannan shine misalin salloli guda biyar da zunubi kullum kai sallah sau biyar ai in kana da zunubi ta wanke maka shi da kai uwa ayi sallah akan lokaci ka ba ta haƙƙinta ka nemi saninta kai ka da sanin da kake faɗa shine abin da ake magana Allah tabaraka ta'ala ya amsa mana ibadatu mu gaba daya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa afafa wal ghina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah